إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد صغير wannan abin yana kama kuma wancan abin kullum su yana wahala mu za a yi sallah saura wannan يقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم باب ديزو نمتين دا dama ta san kwanakin al'adarta hailanta sai kuma ya zo ya hadu da istihaba ta san kowane wata tana haila kwana kaza sai aka zo aka samu istihaba ya hadu da wannan kwanakin sai jinin yake tsayawa to ya za hukuncinta kenan mace ta san al'adarta sai jini yake tsayawa ya za ta yi an fahimta mace ta san al'adarta sai jini yake tsayawa قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم وتمات رسولة فاطمة بنت قيس ita ta zo wajen manzon Allah tana kukan cewa jini ya ki tsaya mata faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallama in ma zalika irqun yace ai wannan jijiya ne ba haila bane jijiya ne fanzuri idza ata qar'uki fala tusalli sheki zuba in kwanakin hailanki suka zo kada ki sallah fa idza marra alqur'u fatatahari in kika cika kwanakin da kika saba al'ada kika saba haila sai ki tsarki ki wanka ki sallah ki azumi thumma salli ma bainal qur'i ma bainal qar'i ila al-qar'i sai ki sallah tsakanin al'adaki zuwa al'adaki misali yanda zai fito fili mace tana al'ada tana haila ko wata kwana nawa muqaddara kwana hudu tana al'ada kwana hudu shekara nawa wata rana sai istihada jinin rashin lafiya ya same ta yake tsayawa to ya za a yi shi manzo Allah ce kowane wata sheki dakatar da sallah kwana hudu in kwana hudu suka cika ko jini na zuwa sai ki wanka ki sallah ki azumi an fahimta ta san al'adar ta kenan eh eh eh kwanakin da ta saba yin al'ada shine iza a ta ƙar'uki falatu salli wai mai kina jini ai jini yana tafiya ne ai jini ya bi tsaya ba yana wucewa ne abin mafarin tambayar kenan ai za ka ce iza a ta ƙar'uki sai a ce mai alaramma in mai ya tsaya in mai ya zo lokacin al'adarki in ya zo dama jinin aishi ne kawo matsalar ai eh in aka ce kuma izan jinin ke zo kuma ya matsala ba na bai zo ba kenan baya nan ke قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا حماد بن زيد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة إر أبي هبيش تزوج من الله صلى الله عليه وسلم سيتتي يا رسول الله إن امرأة أستهاد فلا أطهر تتي أمز الله نيمة تتي لنكي زبد جيني جيني استحاضة بانا سركك أفا أداء الصلاة ينشينا دين صلى قال لا سمز الله تي آآ إنما ذلك عرق ai wannan jinin da yake wucewa ya wuce al'ada ki din ba haila bane jini ne na cuta na rashin lafiya jijiya ne ya samu ya fashe ko ya tsage ko wani abu wa laysa bil haidati ba haila bane fa idza aqbalat al haidatu fada'i salata ina mana fa idza aqbadat al haidatu in kwanakin hailanki suka zo shi ke dakatar da sallah wa idza adbarat fa aghsili anki dama wa salli in kwanakin ki suka kare sai ki wanke jinin ki ci gaba da sallah da azumi da komai da komai hadha hadithu waqi'un sahihun hadisi nasi na biyu kenan قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق املاء علي من كتابه وكان السائل غيري قال أنبأنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد ابن طلحة عن عمر بن طلحة عن أم حبيبة بنت جحش أم حبيبة ارجعش قالت تتي كنت أستهاد حيضة كثيرة طويلة tace ina zubar da jini mai yawa mai tsawo kuma jinin na zubowa da yawa kuma yana daukar lokaci qalat tace fajitu ila nabi sallallahu alaihi wasallam astaftihi wa ukhbiruhu sai nazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na nemi fatawa kuma na bashi labarin halin da nake ciki qalat fawajadtuhu inda ukhti zainab binti jahash sai ya dace ranar da naje wajen manzo Allah shi na same shi wajen kanwata koyata zainab binti jahash qalat qultu sai tace ya rasulullah inna li ilayka haja sun ce manzo Allah ina da bukata fa ina da bukata ina son ganawa da kai ina son ganka qala wa ma hiya ai hanta yace mecece bukatan ki ya wace qultu inni ustahadu haidatan tawilatan kabira tace ina zubar da jini ne mai yawa kuma mai tsana mai yawa kuma mai daukan lokaci wa qad mana'atni salata was sawm wannan zubar da jini ya hana ni sallah da azumi fama ta'muruni fiha me zan yi ya zan yi kala zai ce an atulakin kursu zan ba ki sha ina ki je ki nemi auduga fa innahu yuzhibu dama auduga zai tsaya zai tsimaye jinin ya tsaya ba zai kwararo miki ba qultu huwa aktharu tace ai jinin yafi karfin auduga yana kwararowa ne kwararowa fa zakara nahu hadith sharikin sai ambaci irin hadisin sharik hadisi na nawa kenan na uku kenan ga na hudu قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت دقى أم سلمة الله كرمته داتشي سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت وتمت تتنبي منظر الله ستتشي صلى الله عليه وسلم inni ustahadu fala athuru afa adahu sala ya manzo Allah ina zubar da jini bana tsarkaka jinin baya tsayawa yanzu shikenan sai da daina sallah qala la walakin hiya qadarul ayyami wal layali allati kunti tahidina duk zuban jini da yake yi gwanaki da darran da kike haila din nan suka kai shi ki dakatar da sallah qala abubakar fi hadisihi wa qadrahunna min ash-shahri da gwargwadon min ash-shahri farkon wata ne tsakiya karshe kwana uku ne kwana bakwai ne in wannan lokaci ya kai sai ki dakatar da sallah thumma ightasili wastafsiri in lokacin ya wuce kwana hudu muka kaddara ko kwana bakwai ko biyar ko menene lokacin na kai sai ki dakatar da sallah in lokacin ya cika sai ki wanka thumma ightasili wastafsiri bi thawbin wa salli sai ki wanka ki kunzugu saboda kar jini ya zubo sai ki sallah ki jini kina cikin jini wannan ba haila bane istihada ne ba ki da yadda zaki da shi حديث نبير قال حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستهاض فلا أطهر أفعد الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيض اجتنبي الصلاة أيام محيضك استهاذا ne ba haila ba kwanakin yin haila ki sai ki dakatar da sallah su in kwanakin suka cika sun magtasili wa tawadda'i li kulli salati sannan ki wanka ko sallah sai ki alwala wa in qatara damu al hasir illa illa in qatara damu al hasir wa tawadda'i li kulli salati mahidiki sun magtasali wannan hadisin sahihi ne zuwa wannan inda ya tsaya قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن اب- عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها macin da ke zubar da jinin istihada na rashin lafiya sai ta dakatar da sallah gwargwadon kwanakin da take haila tun da ta san kwanakinta kuma ta tasilu wa ta tawaddau li kulli salatin wa tasumu wa tusalli sai ta yi wanka sa'annan kowace sallah sai ta yi alwala sa'annan ta yi cigaba da ibadarta da azumi da komai da komai an fahimta to wannan hukunci kenan na farko mace da ta san al'adarta sai jini ya zo ya zarce mata manzo Allah ce ba ruwanki da jinin da ke zuba kwanakin al'adanki sun cika eh rabu da jinin yayi ta zuba je ki wanka ki kaza ki je ki cigaba da ibadarki saboda kin san kwanakinki باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلت عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها to wannan mas'ala imamu ibn maja ya shigo da ita ne cikin wata mas'ala da ya bayyana hukuncin wanka in za a yi kowace sallah amma ai in aka ji maganan macin da ta matar da ta yi magana din ta san kwanakin hailarta kenan an fahimta eh ta san kwanakin hailarta yake ba jini ya ci gaba da zuwa قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت تشي استهيدت أم حبيبة بنت جحش أم حبيبة إر جحش إر زينب بنت جحش تاي تاي حيل استهاضة وهي تحت عبد الرحمن ابن أوف a lokacin tana karkashin abdurrahman dan aufi shine mijinta sab'a sinin shekara bakwai tana zubar da jini istihada ke sab'a sinin duk zubar da jinin ki bai shige wata ɗaya wata biyu shekara bakwai tana zubar da jini ki tsayawa fashakar zalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sai ta je ce ya manzo Allah shekara ta bakwai fa ina zubar da jini na ya hana ni sallah ya hana ni azumi ma'ana shekara bakwai duk ba ta sallah ba ta azumi ko ya take yi gashi sab'a sinin ko shekara bakwai fashakka zalika lillahi fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi laysat bil haida sai manzo Allah ce ai wannan jinin ba haila bane wa inna ma huwa irkun fa idza aqbalat al haidatu fada'i as-salata wa idza adbarat faghtasili wa salli wannan jumlar ta karshe ita ce take bada bayanin cewa ba wai bata san kwanakinta bane ta san kwanakinta inna ma sun hadu ne cikin hukunci na kowace sallah ayi mata wanka قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي sai ta kasance duk kowace sallah ana kira azhar sai ta yi wanka ta je ta yi sallah ana kira la'asar sai ta yi wanka zai haka wa kanat taqudu fi mirkadin li ukhtiha zainaba binti jahsh ta kasance tana zama a cikin makayi wajen ko roba ko in mazubi inda ake zuba ruwa ana wanki ko ana menene hatta inna humrata dami la ta'alul ma'a ita ta shiga cikin makayin sai ga ruwan ma ya zama ya zama ja saboda jinin da take zubarwa wurin yar uwar ta kenan to ga hukuncin macen da bata san al'adarta ba kuma ta kamu da istihaba ma'ana yariya budurwa ce radda za ta fara haila sai zarce da istihaba ya za ta yi yariya ce budurwa bata san kalan jinin haila ba ta bambantawa sannan kuma ba ta da al'ada yanzu ta fara balle a ce shekara nawa tana yi ta san al'adarta bata san al'adarta ba yanzu ta fara haila kuma sai ya hadu da matsala ya za ta yi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة في البكر إذا ابت... إذا ابتدأت مستهاضة إذا ابتدأت مستهاضة بدروة تتفار حيلا شكما يوتي استهاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها وكما ما تشيد تكي تاسا kwanakin al'adar da sai ta manta ko wata kwana nawa ma take yi ya za ta yi ta manta da kwanakin al'adar ko ko a'a wannan yanzu ta fara al'adar sai hadu da rikici rikici an fahimta an fahimci wannan matsalar قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه إمران بن طلحة عن أمه حملة, حملة بنت جحش أنها استحيضت على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حملة الإرجحش ita ce kaga wayannan cikin mana zainab binti jashin wace binti jashin dukkan su guda uku dukkan su jini yana zarce musu ne fa'atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ta zo ta fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce inni stuhidtu haidatan munkaratan shadidatan ina zubar da jini mai tsanani mara kyau qala laha sai ce ihtashimi kursufan ki je ki nemi auduga ki saka ki kunzugu zai tsare jinin qalat lahu sai ta ce innahu ashaddu min zalika inni asujju fajjan yace manzo Allah ai wannan jini yafi karfin auduga ina kwararo jini ne kwararo ina zubda jini ne zubarwa qalat talajjami wa tahayyadi fi tace talajjami to ki je ki nemi kunzugu kenan tunda yafi karfin auduga ko sai ki je ki nemi talajjami ki nemi kunzugu ki daure ki saka وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام kowane wata saki haila a cikin ilimin Allah sanin Allah kwana shida ko kwana bakwai sun maktasili guslan sa'annan in kwana shida suka cika ko kwana bakwai kiwonka fasalli wa sumi salasatan wa ishirina au arba'atan wa ishirina kowane wata sai ki sallah ki azumi kwana 23 ko kwana 24 wa akhiri zuhra wa qaddimil asra sai manzo Allah ya kara mata bayani na fikihu sai ki jinkirta al-azhar ki gabatar da al-asr sai ki jam'i kenan waqtasili lahumu ghuslan wahidan in azhar ta zo sai ki jinkirta in la'asar ta kusa sai ki tashi ki wanka sai ki hada azhar da al-asr sai ki ki jam'i kenan وأخر المغرب وعجل الإشاء مغربة تشغو سيكي جنكر المغربة كي ققو تإشاء واغتسلي لهما غسلا سأنكي وكا وهذا أحب الأمرين إلي أبن دي في مكي كنا كنا جمعي ما كما أزهر شي كي وكا كي صلى لا أصل كي وكا كي صلى مغربة كي وكا كي صلى إشاء كي وكا كي صلى تسي أكبات ونن داما ونن حديث ينا مغنى ني دنگني دا وچه إر واه mace ce ba ta san al'adanta ba ko ta san al'adar sai ta manta to kuma jini na zuba sai manzo Allah ce Allah ya sani ya shaida za kina haila kwana shida ko kwana bakwai ya aka yi manzo Allah ya zartar da wannan hukunci sai ce sai a dauki aglabu nisa aglabun nisa'i mafi yawancin mata kwana shida ne ko kwana bakwai akwai kwana uku akwai biyar akwai tara akwai amma mafi in ka kawo mata ka tara su zaka samu 80 70 bisa 100 ko 80 shida ne ko bakwai an fahimta to sai manzo Allah ya mata hukunci da haka nan kamar mace in ana nema a san sadakinta ko a san menene da menene sha ce to a duba yan uwanta ko a duba matan da ke menene da menene sai a sai a kiyasta a yanka hukunci shine manzo Allah ya mace mata a cikin ilimin Allah kina haila kwana shida ko kwana bakwai ki zabi daya in kin zabi kwana shida yayi in kin zabi kwana bakwai yayi wacce ta zabi kwana shida sai ki dakatar da sallah kwana shida kwana shida na cika sai ki wanka ki ta sallah kwana 24 kowane wata sai ki dakatar da sallah kwana shida in wacce ta ɗauki kwana bakwai ne shi ke da za ki haila kwana bakwai kowane wata ki dakatar da sallah kwana ashirin da uku hukuncin da manzon Allah ya baki kenan duk sa'an da manzon Allah ya bada hukunci in kika ɗauka kika yi aiki da shi duk sa'an da kika zo lahira Allah ce me yasa kika yi haka sai ka ce ce manzon Allah ne ya faɗa mana shi ka aiko mana amma duk wata magana da kika ɗauka kika yin Allah ya ce kika ce ai wane ne fada sai ce ni na shi na aiko maki shi na aiko maki eh haka yake wa Allah ya aiko maki manzo Allah to hukuncin da yake ba za ki taba zuwa lahira da abinda manzo Allah ya nuna miki Allah ya ce ya aka yi kai haka ba ki kulla bakin zare ko ki sa cikin jakanki ki sa in kika je Allah ya tambaye ki sai ki ce Muhammad bin Abdullah ne kuma shi kai shi ka aiko mana eh kuma malaman garinmu sun ce mu ce da ukulla kaulin inda kaulin muhammadin wa ma sahha anhu min hadisin fadin bihi shi yasa na dauka abinda manzo Allah ya faɗa mana Muhammadu ibnu Abdullah kai kace a cikin alqur'ani ka Muhammadun Rasulullah tunda shine manzonka da ka aiko mana ba zan iya daukan maganar wani daban na fifita ta kan maganar manzo Allah ba shi yasa ki yaki ne cewa ba za ki taba daukan abinda manzon Allah faɗa miki aiki da shi ji lahira Allah ya ce miki dan me ba duk wanda ka dauki magana sai ya aikin kaje lahira me yiwa Allah ya tsayar da ke ce ya aka yi haka yace ai malaman mu ne suka faɗa sai cewa aka aiko miki wa aka aiko maka an fahimta hadisai duk da suka zo gaddagare matsalar haila tana da rikici imam malik da ya gaji sai ce mata sun fi kowa sanin haila ku je ku tambaye su hadisan da suka zo manzon Allah ya kasa mata gida uku kowa ta shaurara in ba da shi kika aiki ba ba za ki taba samun lafiya ba yana yi min gaddama yana yin kaza yarke ce yake maka yake gaddama shi ba haka yake mata sahabbai sun bayyana yadda ake yi manzon Allah ya kasa mata gida uku mace wacce ta kware cikin haila ta san jinin haila da ta ga jinin haila ta san shi ne da ta ga jinin da ba na haila ba ta san ba shi ba ne manzo Allah ce ki aiki da iliminki manzo Allah ya dogara ta ga iliminta ya bata izini ta yi aiki da iliminta tana ganin jinin haila ta dakatar da sallah tana ganin jinin ba na haila ba ta yi wanka ta ci gaba da sallah na farko kenan na biyu mace da ke da al'ada kowane wata ta san kwanakin da take haila sai ya zo ya zarce da istihaza manzo Allah ce ki kirga kwanakin da kike suna cika ba abin da ya hada ki da jinin da ke zuba je kiki yi wanka ki sallah ki azumi me yiwa jinin haila ne me yiwa ba jinin haila bane ga abin da manzo Allah ya yanke miki an fahimta ta biyu kenan ta uku wace budurwa ce yanzu ta fara hailan sai zo mata da rikici sai istihada ya zarce ko ta manta kwanakinta sai manzo Allah ce ke kuma cikin ilimin Allah kina haila kwana shida ne ko kwana bakwai manzo Allah ya baki zabi ki gani fa yace in kin gana ma kin zabi kwana shida da san raki kowanne wata ki dakatar da sallah da kwana shida kwana shida na gama sai ki ci gaba da sallah kwana nawa 24 in kin gana ma kin zabi kwana bakwai kowane wata sai ki dakatar da sallah kwana bakwai kowane wata za ki sallah kwana nawa ashirin da uku manzala ce duk wanda yi kaza ba ya yi sai da manzala ce allah a cikin ilimin allah kina sai mai kuma yake bukata ba abin da zai hutar sheki sai abin da manzo allah ya faɗa shi ne allah ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma'alar rasul illa al-balagul mubin an fahimta ai to ai ya tsaya zo ya ki tsayawa ya kara kwana biyu ya kara aka ce al'adar ki na cika ki dakatar da shi ba ruwanki da jinin da ke zuwa me yasa saboda ba ki a bambanta tsakanin jinin haila da jinin istihaza dalili wacce ta san wannan ita ba a ce ta a aka ce ta yi aiki da iliminta ai ta kara kwana biyu ta kara kwana biyu ta kara kwana biyu sai ya cika kwana nawa a to me yasa da cika kwana 15 ba a ci gaba da kwana biyu ba ai kar saboda kada zamana haila ne ta zo tana sallah da haila a kar yanzu ya zamana ba haila bane ta daina sallah kwana goma sha biyar kuma ta mutu a cikin wannan kwana goma sha biyar lokacin ki na cika ba abin da miki zafi ki ce manzon Allah ya bani izini in adadin kwanaki na suka cika na yi wanka na yi sallah shi ke dan kin huta ba sai kin haya loya ba ranar lahira gaba ga zatin Allah kina da hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sauran hukunci-hukunci kuma to me ta yi haila yana mata gaddama yana zuwa da ruwan datti yana zuwa da menene matan sahabbai sun faɗa in ki haila kin san alaman ɗaukewa jinin haila sai ɗauke ki tsarki kenan bayan wannan duk wani datti duk wani abin alkudratu wa sufratu haka suka ce na Aisha lokacin da muke cikin haila kwana bakwai kike haila daga kwana ɗaya zuwa kwana bakwai din nan haila ta dan dauke sai ga ga alkudratu wa sufra suka ce haila ne don kwanakin ki ba su cika ba kwanakin ki sun cika kin ga alaman daukewan haila ki tsarki ki wanka kin fara sallah yau gobe kuma sai ga alkudratu wa sufra suka ce ba abin da ya hada shi da haila ki cika ba da aiki babu ma ja a fi damil haidi yusibu thauba babin da ya zo na jinin haila ya taba tufa ya za a yi sai a yada tufar قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن أدي بن دينار عن أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب تشي لا تنبي منزو الله صلى الله عليه وسلم دنگني da jinin haila ya taban tufarta qala igsilihi bil ma'i was sidr ki wanke da ruwa da sabulu ki wanke da ruwa da magariya wa hukihi walau bi dhil'i ki kankare shi koda da kara ne in kika dauka sai ki kankare ba ya bushe ba ki kankare sai ki wanke shi kuma sai ke nan mai zan ya tufa ta dawo yadda take قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال اقرسيه واغسليه وصلي فيه haka tambayi manzo Allah jinin aila ya tabbata fa yace ki kankare shi ki wanke ki sallah cikin kayan ki me tunda an wanke ainihin ya fita karnin ya fita ko da kalan yayi karfi bai tafi baya hana komai قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كانت إهدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح ما على سائره ثم تصلي لأن عائشة تسي إن كانت إهدانا لتحيض تسي لا يمتصل تكن حيلة ثم تقرص الدم سيتكنكر جنن من ثوبها لك تفرتها inda tuhuri in ta yi tsarki sai ta kankare jinin hailan sa'annan sai ta wanke tufan gefen inda gefen tufan inda jini bai taba ba da dan yayyafa ruwa haka shikenan ta yi ta sallata ciki babu komai ya tsarkaka kenan babu alha'id la taqdi as-salata babin da yazo mace mai haila ba ta sallah ba ta azumi amma za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة أن امرأة سألتها وتمجت بين أنا عائشة رضي الله عنها تتي أتقضي الحائض الصلاة ميحيل ذات رام صلى قالت لها عائشة سيدنا عائشة تتي أهرورية أنت ke daga kasan hiraura a kike masu tsananin addini masu zafin addini kad kunna nahidu inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma natubu tabbas mun kasance muna haila wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan mu tsarkaka wa lam ya'murna bi qada'is salati bai taba cewa sai mun rama sallah ba shikenan haruriya hiraura a wani gari ne cikin kasar Iraq mutanen garin masu zafin addini ne masu zafi ne masu tsanani haqqa tuqatihi ko babu alha'id ta tanawalu shay'a min almasjid babin da ya zo mai haila za ta yi miko hannunta a cikin masallaci ko ta ɗauki wani abu ko ta miko da wani abu قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأهوس عن أبي إسحاق عن البهي عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد mazala ciki mi ko min sallaya din nan ko abin nan ko menene da menene ko daga masallaci fa qultu inni ha'id sai nace ai ina cin haila wa qala laysat haidatuki fi yadik ai haila take ba hannunki take ba dan kin mika hannunki dauko abu shi masallaci shikenan sai izeme sai jina haila ya cika masallaci قال حدثنا أبو بكر بن أبي أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إلي تشي مزو الله ينا ميكو من كسمي البركة wa ana ha'idun ni kuma ina cikin lokacin haila wa huwa mujawirun ta'ani mu'takifun manzo Allah na itikafi cikin masallaci sai ya miko kansa yana cikin masallaci ta kuma ta taje ta jake ta gyara kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa aghsiluhu wa urajjilu sai na wanke kan na taje na gyara kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin itikafi a cikin masallaci قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تتي لقد لا اللام موطأة للقصب والله قد للتحقيق إن كان أنكاو مؤكدات معناه ما كانت تنا بكاتب توكيدي كده لقد والله تبس باب كو شك منظر الله صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن تجي والله تبس باب كو شك باب كو كنت ina cikin haila manzo Allah ya dora kansa mai albarka kan cinya ta kuma yana karatun alkur'ani sai kuma wa ina masu zafin addini yana karatun alkur'ani haka ya halatta ko bai halatta ba ya a ba magana halarci magana ta kare ke eh babu malin rajuli min imra'atihi idza kanat ha'ila babin da yazo na bayanin mutum in matarsa na haila me ya me ya halatta gare shi zai iya jin dadi da jikinta ko yaya ko guje mata zai yi ko fada za su yi قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا أبو الأهوس عن عبد الكريم قال وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني جميعا عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت أنا عائشة الله كرمت ذاتي كانت إهدانا إذا كانت حائضا تشي تيم متاكسنتي انتنا تشكين هيلا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم an ta'tazira fi fauri haidatiha sai manzo Allah ce ki daura kwarjalle zuwa guyuwa cikin tsananin hailanta farkon hailanta cikin tsananin hailan kenan fi fauri haidaha thumma yubashiruha sannan ya gogayya da ita ma'ana sai ki daura daga cibiya cibi zuwa daga cibi ko kugu zuwa gwiwa shikenan sai mace mutum ya rugumi matarsa jikin jikinta duka baki daya abinda aka hana kada ya sadu da ita wa ayyukum yamliku irbahu kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta waye cikin ku zai iya yake zai iya yake mallakan bukatarsa bana manzo Allah kowa mallakan kansa mana in za ka iya runguman matarka ka yi wasa da ita ba tare da ka sadu da ita ba ya halatta in ba za ka yi hakuri ba kuma fa in kai eh sai a yi mai ya kara mai kara aure lafiya ne yana da kudi eh eh yan bayani ta yi ta cewa ga yadda manzu Allah ke amma manzu Allah ya fi kowa iya mallakar kansa to amma a shari'a in mutum ya sa'ar da matarsa tana haila mai aka ce ya yi ya yi ya stagfiru Allah wani suka ce ya ta sadaka bi dina ba shi kenan ba قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كانت إهدانا إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر بإزار ثم يباشرها sa'annan sai ya gogayya da ita yin mu'amala da ita runguma da mai da mai da komai da komai da runguma da wasa da komai iza ta atazira ma ma na ta atazira ta daura mai kwarjalle izari zani ana daura sani ne daga ina zuwa ina daga ina wani kasa zuwa kasa ina zuwa har kasa zuwa gwiwa zuwa gwiwa eh wai matan hausa ba sa sa gajeren wando abinda aka ce ta daura zani shi ta daura zani gajeren wando turawa ke ya saba ma al'adar eh قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أم سلمة عن أم سلمة قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه tace na kasance matan manzo Allah ne ummu salama tace na kasance ina kwanci tare da manzo Allah a cikin mayafinsa bargosa lihafi abin lullubinsa mayafinsa fa wajadtu ma tajidu nisa'u min al-haida muna cikin kwance sai haila ta zo mata fansalaltu min al-lihaf tace sai na silale na fita cikin shimfidar da mayafin da muke kwance da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ga ta sil ta fita fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana fisti haila ce ta zo miki qultu wajadtu ma tajidu an-nisa'u min al-hayd sai tace ai haila ce ta zo min qala zalika ma kataba Allahu ala banati adama tace ai Allah ne ya jarrabi matan dan adam da shi qalat fansalaltu fa aslahatu min sha'ani yace sai na janye na fita na je na sake gyara jikina ina ma na aslahatu min sha'ani aka je aka wanke komai aka sake fesa turare aka yi feshi aka dawo ba haka bane ba thumma raja'tu sa'an nan na dawo fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'alai fa adkhuli ma'i fil lihab zo ki shiga cikin shimfida shigo shigo qalat fa dakhaltu ma'ahu sai na shiga sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا الخليل بن عمرو قال حدثنا ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن معاوية بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال قالت سألتها قال سألتها شيكنا وانت سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيضة يتنبي إرقوصة إن لو كتن هيلا كي يهوكي منزو الله صلى الله عليه وسلم قالت كانت إهدانا في فورها أول ما تهيض تيم فرقون هيلا تشد عليها إزارا شيء تدور زني إلى أنصاف فخذيها إلى أنصاف فخذيها ma mana ila an saifa zai ha rabin cinyanta ba ma sai ya kai gwiwa ba thumma tartaji ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan ta kwanta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi kenan ba an safi fa khidaiha mana rabin cinyanta ma kenan bai kai gwiwa ba babu nahyi an ityan al-ha'id to ɗaura zanin da ake yi ɗin me yasa yi aka ɗaura zanin saboda kada sha'awa ta sa ya je sadu da ita amma zai iya taba jikinta ko ina ko ba zai iya ba da zani ko ba zani zai iya ko ba zai iya ba eh ta ɗaura zani sai kan zanin kawai zai shafi ko ina ko zai iya saka hannunsa a cikin zanin eh eh eh zai iya ba haramun ba ne ai abinda mai aka haramta mishi saduwa saduwa eh illan nikah illan nikah ma ma'ana an nikah huna saduwa aljima ma ka ba an nikah ai an yi shi an gama aure ba ai an yi an daljima babun nahai an itiyanil ha'idi babin da ya zo na an hana asadu da mace قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة الله يكرم سيدايتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي من أتى حائضا duk wanda ya sadu da matarsa alhalin lokacin da take haila aw imra'atan fi duburiha ko ya sadu da matarsa a duburanta ya mata liwatsi kenan aw kahinan ko ya je wajen boka fa saddaqahu bima yaqulu ya gaskata shi a cikin abin da ke fada faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya butulci ya kafirce da abin da aka saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hukuncin na karshe yana komawa ne kan guda ukun ko kuwa na karshe man ata ha'idan daya aw imra'atan fi duburiha na biyu aw kahinan hukunci nawa kenan uku sai aka abu uku sai aka ba su hukunci daya hukuncin zai koma ma dukkan uku ne ko wani bangare a cikin guda uku fasaddaqahu bima yaqulu eh da me aka ware shi qarina kenan hadhihi al-qarina fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad to ina hukuncin man ata ha'idan aw imra'atan fi duburiha eh ah eh to kaji in ya halatta saduwa da cikin haila ko ya halatta saduwa da ita a cikin duburanta in bai halatta ba fa aka ce wanda ya sadu da matar ya je sadaka da dinari aka ce hadisin ma ba me zai yi istighfari Allah na tuba ba zan koma astaghfirullah alladhi Allahumma anta rabbi la ilaha illa ba haka bane ba ya tuba ke ya eh aka ce ya tuba sai ce wai kuma ya daina za ka iya nuna min wanda ya taba yin ya tuba ga abu bai taba komawa ba mutum ya yi laifi ya tuba kuma bai taba komawa laifi ba eh ina suke a'a duk zunubi zunubi mun ce laifi ya kasu kashi biyu akwai laifin da shaitan ke saka ka akwai laifin da son zuciyarka ne duk sabo da kagaranka na su guda daya wannan son zuciyarka ne duk sabo daga in za ka yi wannan bai yi ba sai ka san za ka yi wannan ka can za ka yi wannan ka can wannan shaidan ne saka ka don shaidan ba ruwan shi da laifi da so yake kai laifin kowanne ne abin da yake so kai laifin kowanne ne in za ka yi wannan bai yi ba sai kawata ma wannan bai yi ba ya kawata abin da yake so dai ka yi laifin amma laifi ɗaya ka garan ka na so in baka same shi ba sai ka matsa sai ka yi shi wannan menene son zuciya باب في كفارة من أتى حائضا باب da yazo na kafarar wanda ya sadu da matarsa tana haila an fahimta قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وندي سادونا ما تسأل الحال تناتين هيلا وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار شيء صدقة دينار ايا كورة بالدينار ايا saboda wannan matsala matan sun karkasu fa akwai wata mace da take ita kuma haka Allah halice ta tana da addamul magnatisi magnetic blood jininta akwai maganatisu a ciki da namiji ya ganta sai ta kyauce idansa shi ta kama shaka to duk wanda ya auri irin wannan mace da wahala yake hakura har ta gama haila an fahimta wata matan kuma yadda ita take da ta fara haila ma zai ga namiji ma baya sha'awarta haka jiki kowa da irin jikinta ne kowa da irin jikinta a'a wa ya tambaye ka eh haka suka fada wata mata haka a da ta ce da magnetic blood ne da ita da namiji ya ganta sai hanka baya iya hakuri to wanda ya aure ta tana lafiya tana haila tana mai da kirki iya hakuri sai aka ce ya tasaddaku bi dinari aka ce jiki yafi kunne ji ko in yake ji yau ya tasaddaku bi dinari in dinari suka kare in jiki aljihun shi ya ji zafi ya ji wahala ai zai hakura ko eh sai me eh sai me sai ta huta ah addinin musulunci ana so kai karfin hali ne ai ana so ka yaki zuciyarka ne tun da safe kake kama bakinka kana jin yunwa har azhar har la'asar war haka kowa yunwa duk karfin halinka yunwa ta fi karfinka amma ka kawai da idonka har a sai ayi kira sallah tun ka ci abinci saboda ka samu lada wajen Allah to haka abubuwan rayuwa take ka kauce ma wani abin ba wai ranka baya so ne ranka na so ka kauce masa don ka samu abin da kake so wajen Allah ba haka bane ba eh lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba wai lalle sai ka ba da kuɗi ka dai ba fa ba wai lalle sai ka ba da kuɗi ranka na son abinci kace kana azumi kai kadai a cikin ɗaki ga fura ta yi sanyi ga abinci ga komai kana jin ƙanshin shi sai ka kau da kanka bai halatta ka ci ba wa yake ganin ka a lokacin ba wanda ke ganin ka sai ka kau da kanka an fakta min ma tuhib ba wasu lalle ka bani ba ka bane ba kana tafiya kaga makaho zai tsallaka titi bai iya ba sai ka kama hannunsa ka tsallakar da shi titi an fakta min ma razakaka wa min ma razaknahum yunfiquna an fakta min ma razakaka Allah Allah ya Allah ya azurta ma ido shi baya gani sai ka bashi ido sai ka kama shi ka tsallakar da shi ba ka bane ba ba shi da karfi zai dauki kaya kai Allah baka karfi sai ka dauga mishi ka dora mishi ko ka dauka mashi an fakta min mar wa min mar zaknahum yunfiquna Allah ya azurta ma ilimi shi ba shi da ilimi kaga al'amari shi ka zaunar da shi ka ilmantar da shi wa min mar zaknahum yunfiquna ba haka bane ba mas'ala ta same zai Allah ya baka kwarewa cikin yi magana sai ka bashi shawara mai kyau wa min ma razaqnahum yunfiquna ba haka bane ba to hab abubuwa da yawa haka suke shine min ma razaqnahum ba wai lalle sai kuɗi ka bada tuwo ko ko ka bada shinkafa ko tuwo ko mene ba a'a daga kuɗi da tufa da riga da hula da takalmi da gidan zama da duk wani abin da ka taimaka ma dan adam wa min ma razaqnahum yunfiquna ليس ليس المراد بأن الرزق فقط المال المال هو ما يتمول به والرزق كل ما به انتفع الرزق كل ما به انتفع duk abin da aka yi amfani da shi sunan shi arziki an fahimta kuna da masallaci ana samun kudi ana gyarawa wanda zai ce a ai ni Allah ya azurta na iya na kware cikin kanikanci za a yi sallah speaker ya lalace mene sai ka zo ka gyara ba ka karbi kuɗi ba wa min mara zakana hum yunfiquna wannan shi kuma ya kware wajen fenti yace za a yi fenti masallaci maimakon naira dubu zan karbi ɗari biyar ko ko zan yi kyauta wa min mara zakana hum yunfiquna ko ko ko a'a ranar lahadi duk sati ranar lahadi zan zo yi masallaci hidima ko shara ko menene wa min mara zakana hum yunfiquna dole sai an ciyar an taimaka wannan addinin musulunci da ke gani ba mutum ɗaya makhaluki mutum ɗaya Allah ya aiko mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah shi kadai ya da addini Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u al-kuffari man yashtari bi'ra rumma manzo Allah shine wa wajadaka ailan fa aghna yana kyautar wanda baya tsoron talauci amma duk da shi man yashtari bira roma wata rijiya ce ba yahuda ke mallakarta yana wahal da musulmai manzo Allah ce waye zai kawo kudi ya sai wannan rijiyar mu huta yau daga wannan ba yahude waye saya sayyidina usman ya ce kai ba yahudi rijiyar nan za a sai ta yau nawa kake so nawa kake so ka san komai yana da farashi kana da abu kana so ka sayar farashin shi daban kana da abu baka so ka sai aka zo ana so a saya farashin shi daban ya gama duk abin da zai yi usman ya kirga kudi ba shi ce gashi al'umma musulmi yau sayyidina usman da kowa sun zama ɗaya akan wannan rijiya ina ma sun zama ɗaya ma'ana mutane sun zo shi shiga layi bokiti su ana shi sayyidina usman ya zo shi tsaya layi za ka iya haka sai karfin imani eh ya ce da bokiti na ko gugata da gugana rijiya ta bayar guga ya hana guga na miji da kuma ci hausa ta zama matsala guga na da na kowa duk daya ba zan zo a ce ga usmana ya zo kowa ya janye guga a'a sai ya zo ya saya layi ya kai kanshi zai ba shi ma ya tafi tun da ya saya da kudin shi sai baiwawa so shi ba ya zama ba me kenan shi ba ya zama ba ko ciki kenan na Allah ne ba nasa bane yanzu sai da yarjejeniya akwai yarjejeniya a fakaice akwai yarjejeniya a zauna a yi yarjejeniya dukkansa ita ma da take da tsarki din aka zo mata wanda take haila aka ji mawace ita ma ba ta fushi to ne ya zama yarjejeniya kenan a fakaice kowa ana ba ta haƙƙi ko kuwa a'a za ku yadda duk sa'an da kike girki kuma kina haila na je can in ta ce e ta yadda to ya zama sun yadda ya zama yarjejeniya kenan in ta ce ba ta yadda ba hakkin ta za a ba saboda ita ma tana da matsala a ciki duk mace ba ta son a sanya lokacin da take haila randa ta ka kira wancan randa ka kira wancan ta san wacce tana cikin matsala kowa kuma ba ta son a san wannan lokacin an fahimta isa rayuwar iyali yarjejeniya ake shi a samu a zauna lafiya in ka koya musu wannan yarjejeniya ba abin da ba za ka yi ba a cikin gidanka amma ka ɗauko ƙarfi da iko za ka fi kowa shan wahala a cikin gidanka tsakaninka da Allah haka ne ko ba haka ba ne wallahi duk sa'an da ka ɗauko ƙarfi sai sun nuna maka baka isa ba mace karfinta na cikin rauninta yana cikin rauninta in aka je a hankali ba yadda ba za ka sarrafa matanka ba ba yadda ba za ka sarrafa matanka ba ka ba wannan kudi kai sauwake musu rayuwa aka ce suna zaune a cikin gida sai ka bar gida ya zama musu aljanna suna ciki kai ma kai da su ke ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da matansa ne ana kicin ana kula da kaza inna na Aisha tace sai in an yi kiran sallah in ya ji kiran sallah shikenan bai san kowa ba kuma za a je masallaci tsakaninka da ita fa Allah ce walin rijali alaihinna daraja hazihi nakira tahtaju ila sifa darajatun kawo shi jam'i mu gani darajatun taib darajatun kasiratun ya zama gwaranci ko ya zama gwaranci darajatun wahida kai da ita mataki ɗaya ne tsakaninka alkiwama arrijalu qawwamuna ala nisa'i to amma rayuwar bahaushe fa sai bai darajoji sun kai miliyan tsakanin shi da ita sai kasa jin daɗin rayuwa ita Allah halicce ta ka ji daɗin rayuwa da ita ita kuma Allah ya fitine ka kamar da ita kamar kaskantacciya sai ka rasa ya za a yi ka ji daɗi bayan da za ka ji daɗi matarka ba za ka ji daɗin ta ba sai ka mutunta ta sai ka girma mata lokacin kwarjinin ta ke fitowa in ka mai da ita kamar kaza kaza sai ga shikenan ba za ka taɓa jin daɗin ta ba sai kana da taska a gidanka ka je waje kana kallon wace ba ta kai matarka ba a lokacin sai shaidan ya nuna maka wannan tafi matarka kyau haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana zaune sai wata mata ta zo sai manzo Allah ya tashi shi gida sai suka ya dawo yayi wanka ka ce ce wacce ce ta zo ta wuce wai in mace ta gabato tana zuwa duk kyau shaitan sai kawo duk kyau ya saka mata ko bata kama kafan matarka ba fa sai ga shaitan ya saka mata ga kirji ga kaza ga katumi sai ga sai manzo Allah ce duk wanda ya ga haka ya tashi shiga wajen matarsa tana da duk abin da wannan ke da shi da yaushe za ka yi haka sai kuna zaune lafiya da matanka amma sai da kuka yi fada kai tsawa kai fushi kai fada kai zage-zage ka fita zai kuma me ya za a yi ya za a yi ka dawo eh ka bata makanka ka bata makanka sha'anin rayuwa sai ka bi ta yadda Allah ya tsara maka abinda manzo Allah tun daga ran da ce ya ayyuhal kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wallahi duk wanda bai bi manzo Allah ba a duniyar nan rayuwar nan wallahi ya halaka bature ne bakin mutum ne wane ne ko wane ne ya halaka ba ka da wata hanya da za ka samu tsira a cikin duniyar nan sai wa in tuti'uhu tahtadu ma ma'ana tahtadu za ku shirya wa in tu wa in lam tuti'uhu tadillu ma ma'ana tadillu shine abin da kake gani duniyar nan da yake gudana a yanzu babu wanda ke cikin hayyacinsa babu wanda ya san me yasa gaba amma ga rayuwa ana ta yi amma waye ya san ina me yasa gaba sai addu'a ko hmm? in za ka yi maganan bahaushe ka ce yanzu kai amma da ai bahaushe yana girmama komai bahaushe yana girmama komai za a ga mace ma ya rabu da ita amma dangantaka tana nan ta je ta yi aure wani wuri amma dangantaka na mutunci da mutunta na nan yanzu gofa a yanzu aka yi bincike kai bincike daga yaushe ne bahaushe ya zamo yadda kake gani din daga kanka ne ko na gaba da kai ko na gaba da shi ko na menene daga ina za a faru wannan bincike eh a bahaushe wannan rayuwar bahaushe ba ta rikice ba sai shigowar siyasa fa duk rikicewan ya fado da cewa sarakuna na zalunci bari a kwaco talakawa da aka kwaco talakawa sai aka rasa ina za a aje su sai aka sallama mabariki da yanzu kuma shi a samu inda ya kamata a samu matalakawa makoma to shi a samu musu makoma to shi ne sai aka jefa su daji ko dawa ko menene shi ne komai ya rikice ka rasa yadda yake ciki amma duk wanda ya san rayuwa shekaru 60 bayan zai baka labarin rayuwa sai ka ciza hannu ina ma da wannan zamani ya dawo اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم